الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau lahadi daren litinin ashirin ga watan jima'a al'afir shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da shida bayan hijira annabi alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da ashirin da biyu ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu miladiya dan ba manta muna sura ta hamsin da tara suratul hashiri inda muka biya darasi guda uku a ciki yau za mu biya darasi na hudu mun tsaya aya ta goma daidai za mu tashi aya ta sha ɗaya muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya agaza mana wajen biyawa daidai da fassarawa daidai da ba mu ikon aiki da abin da za mu je bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا na'am وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ لَئِنْ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَئِن قُوتِلُوا لَا يَنصُرُونَهُمْ ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون bayan bismillah Allah madaukakin sarki yake alam tara ila alladina nafaqu shin ba ka ganin waɗanda suka yi munafurci ko kuma ba ni labarin waɗanda suka yi munafurci ya kulu na zaka ji suna cewa suna cewa li ikhwanihim alladhina kafaru munafikai suna magana ga ƴan uwansu waɗanda suka kafirta min ahli kitabi daga cikin yahudawa suna cewa da su la in ukhrijtu in har aka kore ku daga cikin madina la nakhrujanna ma'akum za mu fita tare da ku kar ku damu munafikai ke gayawa yahudawa wala nudi'u fikum ahadan abadan sannan ba za mu yi kowa ba za mu yi kowane mutum biyayya idan ya kore ku ba duk wanda ya kore ku ba za mu yi masa biyayya ba shine ahadan duk sun kawo shi bin nakira ba wanda za mu yi biyayya akan sha'anin wa in kutiltu in har aka yaƙe ku lanan surannakum haddaran zuwa wallahi za mu taimake ku Allah ya ce wallahu yashhadu innahum lakadibun Allah ko ya san wannan maganganun da munafukai suke gaya Yahudawa ƙarya ce tsantsa la in ukhriju in aka kore su inji Allah la yakhrujuna ma'ahum babun su za su ba ba za su iya bin su ba wala in kutilu in kuma aka yaƙe su din ma la yansuruna ba za su taimaka musu ba sai Allah ya ce wala in nasaruhum in sun fito ma taimakon nasu la yuwalluna al-adbara kabar da za su kai jiya za su duk su gudu sun ba la yin tsaro sannan kuma ba za a agaza musu ba za a taimake su ba sai Allah ya ce la antum ashaddu rahabatan fi suduri ku din nan da kuke gani Allah yake ga mu'minai ku kun fi kwarjini sun fi tsoron ku sun fi jin tsoron ku a cikin zukatan min Allah biye da Allah eh munafikai sun fi tsoron mu'minai biye da Allah da an fito an fara wannan kabbara sai ga suna tsamewa wannan ya guta nan wannan ya ta sai Allah madaukakin sarki yace zalik zalika bi annahum qaumun la yafqahun suna wannan dabi'in dabi'un ne saboda su mutane ne da ba sa fahimtar komai ba su da fahimta sam la yuqatilunakum jami'an Allah yake wala su ya haduwa su yaƙe ku ba gaba daya su fito a yi single combat mubaraza tsakaninku da su illa fi quran fatin sai dai su kuya a wasu garuruwa muhassaratin masu ganuwoyi ba ta iya bai wuce ba a fitowa a fito da har yanzu haka suke sai dai su lade su turo wasu ko su ba wasu makamai a gefe Allah ya ce ba za su iya yaƙar ku ba su fito ga ku ga su kamar yadda aka yi da kuran shawa a badar single combat ga ku ga su mubaraza Allah ya ce ba za su yi ba illa fi quran sai a garuruwa muhassaratin wanda yake da ganuwoyi aw min wara'i judur ko kuma a bayan katangu sai dai a bayan katanga su je horo ce su koya a isra'ila su je ba filistin amma ba za su zo a haɗu ba to sai Allah yake ba a tuhum bainahum shadi yakin da a tsakanin su da gaba abu ne mai tsanani kana kallon sa haka kiristoci da ake da su ɗariƙo daban-daban da yahuda da suke kashi-kashi to sai Allah ya zai rigingimun da a tsakaninsu suna da tsanani wanda ya yi mu'amala da kiristoci zai gane haka sai Allah ya ce ta hanzabuhum jami'an kuna tsammanin su cewa jami'an a haka suke kamar yahuda da kiristoci suna da mugun haɗin kai Allah ya ce wa qulubuhum shatta a haka za a gansa a fili fizikali kamar duk tare suke in za a cutar da musulmi suna haɗa kai amma in suka koma kowa ba ya son kowa wa qulubu mushatta zukatan su gaba ɗaya a rarrabe suke sai Allah yake zalika bi annahum qaumun la yaqilun haka kuma ya tabbata ne saboda su mutane ne da ba su da hankali duk yadda kake kallon wani ya kai mataki a kiristanci ko a yahudanci Allah ya kirawo shi da mara hankali domin har yanzu bai gane cewa in yi ba haya ya sa ruwa ba ai ka ga wani banda mara hankali babu wanda zai wannan har yanzu bai gane cewa idan jaraba ta kama shi wanka ba har yanzu bai fahimci cewa Allah madaukakin sarki da ya halitta sammai da kasai shi kaɗai ya kamata a bautawa ba shi sa Allah yake gaya mana kula ba gairar lahi ta amuruni a abudu ayyuhal kaga Allah ya cewa ya ku jahilai za ka yi shi ya kai matakin yan wuratin a sayin amma Allah ya kira wuce da jahili saboda duk ilimin da ba a san Allah ba ai jahilci ne ya kamata in kana matsayin scientist ka fahimci cewa ba ne take take juya duniya ba to mu dawo kan aya Allah ya ce alam tara ilal ladina nafaqu shin ba ka ganin waɗanda suka yi munafurci annifaqul akbar ko annifaqul i'tiqadi ko san munafurci kala biyu ne akwai babba akwai karami karami shine wanda ake remedial a wuta ko kuri yandi mutum ya je wannan na hutun gashi ko kuri na hutun ya fito amma babban kuwa wannan duk ikon ake cikewa direct entry in ka ga mutum ya fita daga wuta hatta ya yi jajjamal fi kamil khiyar shi ne tun da Allah ya yi cewa innal munafiqina fi darkil asfali minan nari walan tajida lahum nasira shi kuma karamin shi ne da annabi yake cewa ayatul munafiqi salata alamun munafiqi uku ne idza haddatha kadaba wa idza atmina kana wa idza wa'ada akhlafa ba da ko wannan hadisi a hada shi da wata aya domin wannan munafiqin daban wannan ma daban wannan an shiga wuta ba a fita wannan kuma za a yi remedial a wuta Allah ya ce to Allah yana cewa shin ba ka ganin waɗanda suka yi munafurci suna cewa ƴan uwansu ka duba wata kalma li ikhwanihim alladhina kafaru min ahli alkitab ba ka ganin wanda suka yi munafurci suna magana ga ƴan uwansu daga cikin ahli alkitabi sai Allah ya kira wa munafukai da ƴan uwan kafirai shi ne malamai suka ce har yanzu duk wanda ya dauko wani abu ya taimaka wa kafirai kiristoci ko yahudawa har yanzu wanda ya irin wannan to yana ya yi aikin kafirci kuma shi ma ya zama kafiri in dai zaka taimaka wa kafirci a koyi yadda za a cutar da musulunci to ko shakka babu ka faɗa cikin su ka zama dan uwan su innakum idan mislu to suna faɗa wato ga ƴan uwansu min ahlil kitabi daga cikin yahudawa la in ukhrijtum cewa aka fitar da ku daga madina in za ku iya tuna a farkon karatun mu darasin farko mun kawo sababin nuzul ko asbabun nuzul da aka kawo ɗaya da cikin zan da zan iya tuna mana shine abin da yasa surar ta sauka annabi ya yi yarjejeniya da banu nafir da banu quraiza da banu qainuqa wayannan duka yahudawan da suka kewaye suke zaune a cikin madina ban tsibiroyi daban-daban an yi yarjejeniya da su akan cewa za a yi zaman lafiya duk wani abu da ya shafi musulmi wanda aka yi kisan kai na kuskure idan za a cutar da musulmi za su taimaka musu su ma wasu suka zo cutar da su ba a kan haƙƙi ba musulmi za su taimake su sannan aka samu jiya ta ɓangarori guda biyu kowa ya kuskure za a haɗa a biya an yi yarjejeniya kan wannan an rubuta kowa ya yarda da wannan yawwa to saboda haka a daidai wannan lokacin sai annaba ne da zo salam ya tura sahabbai saba'in mahaddata suka tafi wani gari gaba ɗaya yan garin suka kashe su saba'in ɗin nan mutum ɗaya ne ya sha shi ne wanda ake kira amru bin umayya zamri shi kadai ne ya shi ma su ɗauka ya mutu ya escape to da ya zo a hanya sai ya haɗu da wasu mutum biyu ya ɗauka ƴan ƙabilan ne sai kashe su abu ta kuskure sai bayan ya dawo ta bayyana cewa ai ba ɗan ƙabilar ba ne kaga yanzu zai biya diya to sai annabi alaihi salatu wasalam ya gaya wa ya je ya samu yahudawa ya musu bayani yana zaune sai suka ce to muna zuwa suna zuwa suka ce za su kawo kuɗin diya a je haɗa baki suke yi sai wani bai yahudi ya ce kun ga mun samu dama wanda muke nema za mu kashe yau ya zo haƙin da mu kawai a samu wani ya je ta saman inda ya zauna ya turo mar dutse da mun da ya markaɗe shi sai mala'ika jibril ya zo gaya annabi alaihi salatu wassalam ya ce ya tashi ya bar da ya tashi yana cikin tafiya sai suka ga wato ya zo kawai ya wuce sai har wani daga cikin mutane ya ga wasu sahabbai da suka rako annabi a gefe suna jira yace me kuke yi anan kace annabi suke jira ai ce ai ya kusa shiga madina ma suka bi shi shi ne annabi alaihi salatu wasallam saboda karya wannan alƙawarin yana zuwa yake gaba ɗaya kawai a ɗebo kowa ya ɗebo makamansa aka zo aka kewaye garin yace ya ba su kwana goma su bar madina to shi ne ɗan saluri ya je yace musu kar ku fita kar wanda ya fita in ma za su yaƙe ku mu za mu taimake ku shi ne abin da Allah yake gaya mana nan shin Allah madaukakin sarki yace ba ku ganin zuwa ga waɗanda suka yi munafurci ta Abdullahi dan Salulu ra'atul munafiqin shugaban president din munafikai na duniya wanda yake cewa na in wato li ikhwani kaji sai Allah yake yana gaya wa ɗan uwansu sun fake a cikin musulmi amma su ɗan uwan kafirai ne cewa la in ukhrijtum in aka kore ku la nakhrujanna ma'akum za mu fita tare da ku haddaran zuwa ya kawo lamun kasan wallahi za mu bi ku kyale shi kawai wala wala nuti'u fikum ahadan ku dubo wata kalma ta kafin ba za mu yi kowa biyayya akan sha'anin ku ba wai annabi ne kowa ba wani wanda za mu yi biyayya akan sha'anin wannan kalma ce ta kafin dan zaluli ya faɗa wannan dan zalulin ba ya fi kowa iya waka in annabi ya fito ya taimaki kirari ya nema waka har gyara man gwade yake mayafin zai faɗo ya gyara idza ja'aka almunafiquna qalu nashhadu innaka saboda ku gane ba waka bace san annabi san annabi daban dole ne biyayya ga annabi alaihi salatu wasalam sai an ware sai an ware akwai ran da Allah zai yi tamyizi tsakanin tsaba da tsakuwa sai an ware masu kauna annabi na gaskiya da wanda kuma yan jabin dole dan sanu ne yake to ba za mu yi kowa biyayya ba wa in qutiltum in ma aka yaƙe ku lanan surannakum ya kuma ran da yake wallahi za mu taimaka muku in ji munafiki sai Allah yake wallahu yashhadu shi ku Allah ya shaida innahum lakadibun wannan maganar da dan Kalilu ya faɗa shi da yan tawagarsa ƙarya take domin kalmar shahada ma ta ƙarya ce sai Allah yake la in ukhriju illa za a kore su a fitar da su daga Madina la yakhrujuna ma'ahum ba za su bi su ba sun fi kowa tsoro ai munafiki ba ba ka ganin an rutsa shi a idan da yake kuma an zo ya yi faɗi magana ba daidai ba sai gan shi har inda zai zauna saboda ya zama kirki kwanciyo sai ga kai kana ganin sa san ya ce amma gumi yake ana sanyin yara gumi ku sai Allah bada hukun zargi yake wala in kutilu la in khuruju la yakhrujuna ma'a in an kore su ba za su bi su ba wala in kutilu idan an yaƙe su ba la yasiru lahum wannan rantsuwar da suke na za su taimaka musu Allah yake wallahi ba za su taimake su ba wala in nasaru in ma sun taimaka musu to kunya za su ba su lai wallun na lariba za su juya baya ne su sheka da gudu suna ganin an fito za su gudu sun malayin tsarun sannan kuma ba za a agaza musu ba za a taimake su ba yalla yake la'antum ashaddu rahabatan fi sururihim min Allah su din da kake kallo a shaddu rahabatan fi sudurihim min Allah sun fi tsoron ku sun fi kun fi musu kwarjini biye da Allah sun fi tsoron ku akan Allah madaukakin sarki ayya qafuna minkum akthara min khawfihim min Allah sun fi tsoron ku fiye da yadda suke tsoron Allah alam tara ila alladhina qila lahum kufu aydiyakum wa aqimu salata wa atu zakata falamma kutiba alaihim alqital sai Allah yake idza fariqum minhum يخشون الناس خشية الله أو أشد خشية haka Allah ya faɗi surar su tun a surar da nisa'i saboda haka wannan maganar da suke duk ƙarya ce sai Allah ya ce zalika bi annahum qaumun la yaqahun hakan ya tabbata ne saboda su mutane ne da ba su da fahimta la yuqatilunakum jami'an ba za su iya yaƙar ku gaba ɗayan su ba ga ku ga su illa bi quran muhassanatin Kuran jam'i ne na alƙarya gari, sai a marayoyi garuruwa wanda suke katangagu waɗanda aka yi wa ganuwa masu ganuwoyi. Asalin ganuwa ana yin dama ganuwa ne don ya zamto za a iya kewaye gari. In abokan gaba sun shigo an san yadda za a kore su. Saboda haka sai a cikin ganuwoyi, aumin wara ijidur ko bayan katangu manya-manyan gini. ba kwa gani har yanzu rigimar su Isra'ila shi ne a ƙara matsar da Filistin a ƙara shigo da katanga kullum magana kenan magana katanga a karkace Filistinawa a ce nan ma ba na da wani a kuma jan katanga kullum ga su kullum garin da suke amma kullum ƙara gini yake kuma ganoyin sa har yanzu manya manya suke yi shi ne Allah madaukakin sarki yace ya'ani annahum min dubulihim la yaqdiruna ala muwajahati jayshil islam saboda tsoron su ba za su iya yin muwajaha fito na fito da rundunar musulunci ba bil mubaraza ta hanyar fito na fito bal ma bi husunin aw min wara'i jilu kullun za a yaki sai dai ka gansa a cikin ganuwa ko bayan wato katangu muhasirina suna tsare kansu fa yuqatiluna li daf'i anhum darura shi ma suna yin idan su ba kansu kariya ba su hum bainahum shadid ai adawatu gabasu tsakanin kiristoci gaba a junan kiristoci bai nahum shadida ai karfi ne da ita duk matsalar da kake gani sai tana faruwa cikin musulmi na sabani na rantse da Allah zai kai ɗaya bisa goma na kiristoci ba idan ka zauna da kiristoci lokacin da muka je sari wani wani wani wani kirista da ya tashi irin wato shakin kirista in ka ji magangan da yake gaya wa kiristoci waɗanda ba yan ɗari kasu ba za ka sha mamaki wani lokacin zai je muna kam ya shawo giya da yake gashi mai surutu sai ya awa biyu yana tona musu asiri ya ce faɗar abubuwa ya ce kaza ya ce kaza za ka sha mamaki to zo da haka gabar da take tsakanin su mai tsanani ce sai Allah ya ce ta hasabuhum jami'an za ka rika tsammanin su a tare suke amma ba wa kulubuhum shakka zukatan su kuma a rarrabe wata misalin da na bayar ne da suke tsoron musulmi fiye da yanzu fi tsoron musulmi akan Allah madaukakin sarki a ko ko wato fadan da Amerika ta rike da Afghanistan da Iraki a shekarun baya idan aka zo aka cewa duk sojan da aka ce zai fita yanki wani kake kansa yake in za ku iya tuna a wannan lokutan akwai wani soja da aka ce za a an sa sunansa a cikin yana koma gida ya harbi kafarsa ya gwamnati ya zama gurgu da a tura shi Afghanistan duk wanda aka sa sunansa ko gaba ɗaya dangin sa za su zo su zauna a ita kuka aka tsar gai la'antum ajadu rahabatan fi sudurihim sun fi tsoron yan taliban fiye da Allah sun fi tsoron su to shi ne Allah madaukakin sarki ya gaya mana da ba ya gaya mana wai duka ba abakum ba ta ba ba tun bainahum shadid تعتبهم جميعا وقلوبهم شتى ما ليس أي تراهم مجتمعين فتعتبهم مختلفين لا جنس أحدي تدوكا ذكر أحدي جيجا وهم مختلفون غاية الاختلاف يتي سنة الزعباني متكر زعباني ذلك بأنهم قوم لا يعقلون إبراهيم النكعيتي سوق ودعاني الكتابي da munafikai mutane ne da ba su da hankali gaba ɗayan su sai Allah ya ce كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها نعم وذلك جزاء الظالمين Allah ya ce kamar tsarin ladina min kabuli kamar misalin waɗanda suke kafin su ana nufin yahudu wato waɗanda suke banu kai nuka yahudawan bai nuka banu kai nuka ake magana kamar da katada da ibnu ishaq da wasu malamai suka faɗa domin banu kainuka a kafin banu nazir su annabi ya fara kora ta wata hanya su bani su ma an yarjejeniya da su ta zaman lafiya sai wata musulma ta shiga kasuwarsu sai da kayayyaki ta ji ta sai da kayayyakinta sai ta ga tana sha'awar kayan wato wasu kaya a gurin wani da yahudi tun da ta shiga ake kallon dirawa don ta yi shiga ta lullube jikinta saboda haka ana ta tsangwama ta sai ta buɗe jikin da taki sai ta tsugunna siyayya gurin wani da yahudi ta gama siyayyar da yahudan da ya zagayo ta bayan ta sai ɗaure zanin ta a ƙasa tana miƙewa sai ya cire ta yi tsare shi wani musulmi yana gefe ya ga haka yana zuwa da yi kansa a kan wannan matar ya yi kansa sai da ya kai shi lahira to kawai sai haƙƙi ya balle annabi alaihi salatu wasallam shi ma suka kai shi annabi da jin wannan su ma sai ya zo ya sa aka kewaye kwana goma sha biyar shi ma kun san rashin kunya ta ɗan kaduru sai da ya zo nema musu alfarma saboda ai kullum wato zuciyar a haɗa take zuciyar a haɗa take to a kan mace guda ɗaya saboda kimar da a musulunci aka kori banu kai nuka aka tarwatsa su gaba ɗaya da kanke dai annabi ya ce to zuban garin aka tarwatsa su wasu suka yi kan sham wasu suka tafi kai ba duka da nan suka mutu to shine Allah madaukakin sarki yake cewa kamar matan ladina min qablihim qariba kamar wanda suke kafin su kusa kusa wasu sun ce ana nufin Quraisha faran Quraisha waɗanda aka yi badar domin bayan an yi yakin badar a Ramadan aka zo aka koro banu kai muka a Shawwal suka ce wanda suke kusa la quwwa ba da amrihim Allah yake sun tantance kutsin sun tantance wato ƙarshen al'amarin su ma na rashin kunya da suke yi saba wa Allah da irin azabar da ta biyo baya wala huma azabun ali kuma azaba mai radadi ta tabbata kan sai Allah yake kamar tani shaytani kamar misalin shaytan ne istana lil insani kur lokacin da yake cewa mutum ka kafirce yanzu shaytan zai raya ba wani abu idan yana so ka yi zina zai karaya ba amma bayan zinar da minti biyar kuma zai jefa ka nadama sai mutum ya kwanaki yana nadama zai raya ba abin tuna ka an kai sata ko kai shaye shaye amma bayan nan kuma zai sa ka a nadama tsohuwa haka yake to shine Allah madaukakin sarki ce kamar shi dan ne da yake cewa dan adam kafirce kalamma ka fara kana kafircewa kana ji ce ni bayyul ni kai ba ruwa na da kai ni ba ai misal haula yahudi fi tiralin bil ladina wa'aduhum an-nasr min al-munafiqin kamar haka ne ya dauki ɗaya ke zuwa ya alƙawari ya gudu haka munafikai suke wa kafirai da yahudawa alƙawari su gudu ba za iya zama domin su ma ke ɗalin falamma kafara qala inni bari'un minka inni akhafu Allah da ka kafirce sai kuma gidan ya koma gefe ta ba ruwana da kai ni tsoron Allah ne haka zai gaya mu in ya kafu Allah rabbul alamin ai mun ga wannan misalan ibn kathir ya kawo misali karkashin tafsirin sa na tafsirul qur'an al-azim imam jarir tabari da yawan malaman tafsiri ma sun kawo har wasu malamai sun inganta isnadin daga sayyidina ali an karɓi an samo ne daga yahudi hadi su an bani isra'ila wala arab cewa ko wani bai wuce ne bauta shekara su cikin yana bauta Allah a cikin wato tauma'a ya koye kansa yana tabin Allah saboda haka shi dan yana so ya burma shi kawai sai da yi dabarar da ya sa wasu kai makwabtaka da shi mutane wato gida hudu kusa da wannan da bautar Allah to shi ne ke dan yaji ɗaya daga cikin mutanen gurin yana da ya budurwa ya ji kawai ya buge ta ta rika yin farfadiya aka rasa yadda za a samu magani sai ji rasa musu ya ce ai wannan mai bautar Allah ya iya magani ya iya rukiya aka kai mata yarinya ya da mata tawaida shi dan ya raya mata cewa kawai a banta a nan har sai ta warke suka ban mata yarinya ya raya mar har sai da ya neme ta bayan ya neme ta ta dau ciki ciki ya fara fitowa gidan yake da shi to kaga in ta bayyana a gari kuma ka shiga uku ko abin da za ka kashe ka ya sa shi ya kashe ka ya binne ka lokacin da aka zo yan uwan yan uwanta suka zo yace ai Allah ya karba abarta tunda an gamsu da waye shi aka yadda shi dan yaje ya rike musu yasuwa yana ta nuna musu kowa zai da ya rika mafarkin ga malam yana kashe wance wannan ya mafarki yau wancan ma yi domin abu za su a halali ne duk suka yi mafarki kowa da ya zo ana faɗa wani ya ce ya yi mafarkin kaza fa jiya wani ma ya ce ya yi mafarkin kaza idan ya zo kamar wucewa ya ji ana tattauna ya ce bilayi na ji magana ku gaskiya ce kawai suka kai ƙara gurin sarkin garin aka je aka zo da malami saboda haka aka yanke ma hukuncin kisa ran da za a kaje gidan ya kuma zuwan mata yace shawara zan baka daya yace ba mu iya kubutar da kai in ba ni ba abin da nake so kai kana so ka kubuce yace yana so yace to zo ne kawai kai mun sujjada in kai mun sujjada daya ni kuma zan kubutar da kai yana faduwa da yayin sujjada da yace ni bari umminka ce ba ni ba ya ce ai tunda kai ne mun sujjada ai ka fi karfi na sai gudu ya bai to sai da Ali ya kawo wannan wato isnadin kuma ya Allah ya gaya mana in ma isnadin wasu na magana a kansa ai a cikin suratul anfal mun biya a wasu shekaru a baya kun ga haka yayi wa haka yayi wa kafirai haka yi musu lokacin da ya je gama zugo su suka shigo da aka fito wa in zayyana lahum shaytan ko wa qala la ghaliba lakum mul yawma minan nas wa inni darul lakum Allah yake falamma tara ati fi atani na kasa ala akibai da aka fito na fito yana gano mala'iku su mala'ika jibril da rawani da ni ga ilu yace ya ina ganin abin da ba ku ba ku gani ni tsoron Allah nake sai sheka kuma shi ya zugo su ba wannan ba lokacin da Allah ya ba mu labari a cikin Alkur'ani bayan an kai ɗan aljanna aljanna an kai ɗan wuta wuta an ba yi mata wanda ba shi fita Allah ya kiyaye daidai lokacin ba mai fita sai shi ɗan yawa mun bari ya ce ku yi shuru ya ku matsiyata aka ne ki a shararai kowa ya shuru ya rufe mana bai domin shi ne oga lokacin sai kowa ya rufe bai sai ce inna allaha wa'adakum wa'ada al-haqq wa wa'adtukum fa akhlaftukum yawa yace Allah ya muku alƙawarin gaskiya wato na gaskiya kuka saba ni ma ne muku alƙawari na saba sai ce wa ma kana li alaikum min sultani yace ba ni da wani dalili ba ni da wata hujja kuma kuka yi da illa an da'utukum fastajabtum li yace kawai da awa ne muku kuka amsa ko wa ma ana bi musrikikum wa ma antum bi musriki fala talumuni wa lumu anfusakum yace kawai wanda ya zarge ni ko ya zargi kansa ni ba zan iya kwata ku ba kuma ba za ku iya kwata ta ba abin da zai gaya musu kenan zai ce inna zalimina lahum azabun alim azzalibai suna da azaba wanda take ne radadi wannan abin zai fada kaga shi ma anan shi dan ayayi baran baran inni bari umminku to wannan al'ada ke din duk lokacin da ya jefa mutum a cikin barna to sai ya dawo ya yi bara ya yi exonerating kansa cewa shi ne ba ai bai rike hannun da ya kai ka gurin barna ba ba kai kawai wasu ya yi ma kabu ba haka zai gaya ba sai a je in kace ka zai a duniya na rike hannunka in kace ya je ke to dalla gafara tsakani saboda haka ko da yaushe shi sa ake neman tsari da shi saboda yanzu zai kai ga baro kuma ya taima dariya Allah ya mana tsari da to wannan shi ne abin da Allah ya gaya mana falan ma ka fara kana inni bari um minka inni akhafu Allah rabbul alamin sai Allah ya ce fa kana aqibatahuma aqibatu jisubi dawa dawa da kafirai da munafukai annahu ma bin nari halidaini biya Allah ya ce za su dawoma a cikin wuta ne ai fa kana taki badal amri bil kufri wal fa'il lahu ka ba dai mako masu wuta ce wa zalika jazaa'u zalimi Allah yake ba ba iya kai kadai muka daya ba duk wanda ya biyo bayan da ya zalunci shi ma sakamakon da zai samu ke sai Allah yake يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله قدير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون الله مدعوك جنسيتي يا أيها الذين آمنوا ya waɗanda suka ba da gaskiya ittaqullaha ku kiyaye Allah wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad kowane rai kuma ya yi wa kanta tanadin abin da za ta gabatar ko za ta tarar gobe wattaqullaha ku kuma kiyaye Allah inna Allaha khabirun bima ta'malun lalle Allah bai ba da labari ne dangane da abin da kuke aikatawa wala takunu kallazina nasullaha kar ku sake ku zama kamar waɗanda suka manta Allah ba mantuwa ba suka kyale Allah madaukakin sarki fa ansahum anfusahum in ka bar Allah kuma ka daina tuna wato Allah madaukakin sarki sai ya mantar da kai kanka ba nasullaha fa nasiyahu sun kyale Allah kuma ya mantar da su kawo kansu sai Allah madaukakin sarki ya ce ulaika humul fasiqun ba irin wannan ɗabi'ar lallai su ne fasikai wannan ibnu jarir dabari Allah madaukakin sarki ya masa rahama ya kawo wato hadisi daga Imam al-Bukhari ya kawo yana cewa wata rana jarir yana cewa mun kasance Imam Ahmad ma ya rawaito mun kasance gaba Annabi alaihi salatu wassalam da rana kawai sai wasu mutane suka zo hufatin auratan mujtabayun nimar aw al'aba sai ga wasu mutane sun zo ba takalma a kafar duk ba kaya a jikin sa abin nufi kayan su duk ya gagu wani za a ga ya zani ne da shi kuma duk ya yaki mutakallidi mutakallidi su fiyo suna rike da takobi mafi yawan su daga mudar suke ko kuma kullum dukan su ba sai annabi alaihi salatu wassalam da ya ga musulmi ɗan uwan musulmi sun zo cikin talauci sai ga gaba ɗaya annabi hankalinsa ya tashi fuskarsa ta canja yanzu kuna zaune cikin ƙeri da wani ɗan uwan kuna zaune cikin wannan wahalar ba sa iya cin abinci fuska annabi ta canja saboda abin lambar a libar a bi min alfaqa saboda talauci da yaga suna fama da shi kawai sai annabi ya shiga gida yana fitowa yace wa bilal kira sallah bilal ya kira sallah annabi ya hausa mai yau hudu ba yace ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batta minhuma rijalan katiran wa nisaa واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يقوم بها يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون annabi ya karanto wayannan ayoyi yace to jama'a ku ji tsoron Allah ku rika bada sadaka ya gaya wa sahabbai yana cikin alhini da tausayi na wayannan bayan Allah to ana wannan yanayin ne kawai sai wani ba kuma da kalle ki ittaqullaha walau bi fi tamrati ku kiyaye Allah ko da da zagin dabino ne kada wani ya dauka da masu kuɗi aiki ko zagin dabino ne da kai ka kiyaye Allah da wannan saboda haka kawai sai wani bawan Allah ya niki daga cikin mutanen Madina a da ya niki gida yana zuwa abin da yake da shi sai ga shi ya taho da dabino a hannu ko tsaba a hannunsa har tana ɗan zubewa ya ko hannunsa yana zuwa da ya kawo ya ajiye kawai mutane a shi ya gane cikin ba sai aka rika miƙewa ba wannan ya miƙe ya tafi gida wannan ya miƙe saboda sallah wannan sahabin ya zo da wannan abu kafin hannu sai ga annabi na wato farin ciki saboda haka suka rika tashi kawai kankace ne wannan sai ga shi an yi da laggyana guda biyu nan an cika kaya nan gurin kayan zawa ne kawai nan kuma abinci ya fita sahabin yake cewa wallahi sai ga annabi na murna kai ka ce gwalagwalai ne a fuskarta saboda kyallin da fuskarta take yana ta murna an ce wa yan uwa shine ke cewa man sanna bil islami sunnatan hasana falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawm al-qiyamah to kun asalin hadisin ba wai kai kan kirkiro wata sabuwar sunna ba ba haka bane sunan da aka manta idan ka zo kai shine sai a ce man sanna ba wai sabuwa ba wanda aka manta mutane suka daina yi an daina sadaka yanzu mutane sun daina sadaka sallar walaha an daina sallar kaza sai ka zo ka farfado da ita shi ake nufi wani abu da dama musulunci ya zo ne ba wai fabricating ba ka kirkira abu ba shi ba to saboda haka wannan shine dalilin sauka kuma ba wani annabi da yazo da bai da'awa akan cewa a kiyaye Allah ba cewa ku tsoraci Allah babu in kana son ka gane wannan ko ba turanci shara saboda lokaci ba za mu tsaya ɗauko ɗaya bayan ɗaya ba amma idan ka ɗauki misalan duk annabawan nan da Allah ya kawo za ga kowanne sai da ya faɗi cewa a kiyaye Allah wa ila adina kawo huda قال يا قوم اعبدوا الله ya ko ba haka yake ba kale ya gomi abudullah wai da hadi akawun huda inda da yake cewa fattakullah wa fi'un kowanne a cikin annabawan zaka ji yana cewa fattakullah wa fi'un ku kiyaye Allah madaukakin sarki sannan ku yi mun biyayya kale ya gomi abudullah ma lakum min ilahin ghayr afala tattaqun kin ba za ku kiyaye Allah ba kowanne ba za ku kiyaye Allah ba ya ayyuha allazina amanu taqullaha ya ku wanda ku kiyaye kuke kuke imani da Allah ku kiyaye Allah to duka annabawan nan annabi Nuhu ya faɗa haka fattaqullaha wa ati'un annabi Salihu ya faɗa fattaqullaha wa ati'un annabi Hud annabi Shu'aib duk sun faɗi wannan kalma ku kiyaye Allah ku kiyaye Allah sannan ku yi mun biyayya to wal tanzu nafsum ma qaddamat li gadi kowane rai ya duba ya ga abin da zai gabatar gobe gobe iri biyu akwai almustaqbal almustaqbal al-qarib wal mustaqbal al-ba'id gobe ta gobe gobe litinin ita ce ta kusa amma ɗaya gobe shine ranar alkiyama ce da Allah ya ce ya ayyuha nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida san gaba da yake wa ma tadri nafsin ma la tasibu gada ranar alkiyama ake nufi kowane rai bai san me zai tsorurta gobe ba gobe alkiyama kenan gaba ɗaya duniya kwana uku jiya da yau da gobe ko kuma ka ce lokaci uku ne ɗazu da yanzu da anjima haka duniya ce ɗazu yanzu anjima ba za a fita daga waɗannan ba jiya yau gobe to gobe shine ƙarshen rana shi za kullum sai Allah ya tuna ba su kiyayi gobe goban goban wacce kulla ku ƙara kiyayar Allah abin da ake kira ta gawa kuma shine jarin mai kayaci bai naka bai na ma'asiyatillah sanya kariya katan da ka ganin ka da sako ko kuma sanya intisarul awamir wacce na gun nawahi kamar yadda wasu malaman suka fassara inna allaha khabirun bima ta'malun Allah ya bada labari ne dangane da abin da kuke aikatawa. Wala ta kunu kalladina nasullaha kada ku zama kamar wanda ta kyale Allah. Fa an kawo an buga mu sai Allah ya mantar da su kawo kan. Wa man arada an zikri fa inna lahu ma'ishatan dankan wa nahshuruhu yawm al-qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hashartani wa qad kuntu basira. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها أي فتركتها ثم الله بايا منتوى لا يذل ربي ولا ينسى الله بايا منتوى تشيني ولا سوى أولئك هم الفاسقون lalle waɗannan su ne fasikai alfasik kuma alkhariju an ta'atillah wanda ya fita daga yi wa Allah madaukakin sarki biyayya shine fasiki sai Allah ya ce
لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون الله مرحبا كنت تركيتي لا يستوي أصحاب النار فلا تبديني في أمتبا وأصحاب الجنة بأي الجنة هكذا زمان إيه ashabul janna su mun su da aljanna hum alfa'izun sune masu rabauta Allah ya sa mu a cikin su saboda haka shi sa Allah ya faɗa a suratul jafiya amma su walladina karahu sayyi'ati an naj'alahum kalladina amanu wa amilus salihati sawa'a sawa'an mahyahum wa mamatuhum ya Allah ya ce sa'a ma yahkumun kuma sannan yake wa ma yastawi al-a'ma wal basir والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار بعدين بني saboda haka ba yadda za a yi ɗan wutar da aljanna su zama ɗaya shi za a yi a sabon jannati humul fa'izi ɗan aljanna su ne wanda suka rabauta sai Allah ya ce lau an zanna hadal qur'an da a ce wannan Qur'ani da ake biyawa mun saukar da shi ne ala dabali akan dutse ba mutane muka saukarwa ba da ra'aita hu khashi'an da ka ganshi cikin nutsuwa da kushu'i da tsoron Allah dutse ba da sai ka ganshi ya zama mai tsoron Allah me yasa mutasaddi'an sai ya tsatsage min khashiyatillah saboda tsoron Allah inda zuwa zuwa ka saukar wa Qur'ani sai sun tsatsage saboda tsoron Allah saukarwa ba haddacewa ba to ina ga kuma dutse ya haddace Qur'ani saukar masa kawai sai ya tsatsage saboda tsoron Allah ثم قتت قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشتقق فيخرج منه الماء وإن من هذا ما يعدل من خشية الله saboda haka wannan shi inda zuwa su Allah ya zaka wa alkurani da tuni amma mu mutum nawa ne suka haddace za ga ba ba tasirin sa ko dai a jikin su tun nawa shi za ga ya an ka haddace alkurani to aiki ne a gaban ka da na wajen sanin ma'anonin sa da kokarin aiki ne kokarin aiki da shi domin yana da haƙoƙi biyar kamar yadda ibn al-qayyim da sauran malamai suke faɗa wai na hukun ya kamata maimakon wato abin da ya kamata ba ga alaramomin a yanzu maimakon mutum ya ba da himma ta gaske daidai ne Allah ya hore wa kwakwalwa ka san kira'at amma abin da ya fi zama a hannu bayan ka yi hadda ka san ma'anarsa ya fi zama a hannu an fahimta da kyau ko ya fi kowanne muhimmanci domin sanin ma'anar da zai bai da kai mutum cikakke domin waye ya gaya ba sai ka gama kira'at kuma ka zo ka sai ka gama ka kaf kariya sannan za ka zo kuma kai san kai ta daburi a kan alkurani wa gaya ba kana da wannan tsawon lokacin da Allah ne kuka yi alkawari da shi sai ka gama za ka mutu ba ku yi alkawari ba kamata ya daga hakan nan a koma sanin ma'ana domin yana taimakawa istihdari kana iya tuno aya sai ga yana ma amfani a ko ina to shine Allah madaukakin sarki yake wa tilka al-amsal nadribu halillah wannan misalai ne da muke buga wa mutane la'allahum yatafakkarun dan su zanto masu tunani dan su zanto masu kirkincini masu tunani sai Allah yake والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله سبحان الله عما يشركون الله مدوكين sarki yake huwa Allahu alladhi la ilaha illa hu Allah shine ubangijin da ba wanda ya tantanta a bauta wa sai shi shine alladhi la ilaha illa hu alimul gaibi Allah shi ya sa abin da yake a fake a koyi wa shahadati da wanda yake sarari huwa rahman Allah shi ne ar-rahman kamar ka tambaya waye Allah ya ga cewa shi ne ar-rahman mai rahama kuma ar-rahim mai jin kai sai ke huwa Allahu alladhi shi ne kuma dai ubangijin nan da la ilaha illa hu ba wanda yake tantanta abauta wa shi domin wannan kalmar abin da take nufi kenan la ilaha ai Allah ya bani labarin annahu allazi la ilaha illa huwa fala rabbun ghaira ba wani abun bauta an ba shi ba wala ilaha lil wujudi siwahu ba wanda ya cancanta abautawa a gurin samammu in ba Allah ba wa kullu ma yu'badu min dunihi fa batil duk abin da za a bautawa ba Allah ba barna ce kawai wa annahu alimul ghaibi wa shahada kuma shine masanin abin da yake a koyi da wanda yake fili ayya alamu jami'al kainatil mushahadat lana wal ghaibati anna duk abin da muke iya kallo Allah ya san da shi da wanda suka buye mana mun sha ba da wannan misalin shi ya ji zai zo shi da dangin su shi yaya da jikoki a gidanka amma baka sani ba sun kama fili ya je da fuloti ma gaba ɗaya a cikin gidanka kiyashin ya yi abubuwa duk baka sani ba kwarai kuwa saboda haka amma Allah yana sanar da waɗannan yana sanar da su an fahimta da kyau ko to shi ne Allah madaukakin zai ma ne yake gaya mana cewa fala yafa alayhi shay'un fil ardi wala fis sama min dalilin wala haqir ko wa haqir duk girma abu ko kankanta sa baya kuyarwa Allah madaukakin zai hatta zar fi zulumat har kan jiyaji a duhu baya kuyarwa Allah shine huwa rahmanur rahim kad taqaddama salam wannan kuma zance ya riga ya gabata akan kuma Allah ya gaya mana wa rahmati wasi'at kullu shay rahmar Allah ita take gaman biya wanda za ku ga hakka bare suna fadawa ne ba dan rahmar Allah ba ai ba kafirin da yake ja ruwa shi za ku zai ce mai rahama a duniya a rahimu mai jin kai a lahira dan suna ganin rahmar ta game kowa shine wa rahmati wasi'at kullu shay kataba rabbukum ala nafsihi rahma قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو هو هو خير مما يجمعون to shi ne huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa huwa Allahu alladhi huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wa shahadati huwa arrahmanur rahim sai ce huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa al-malikul quddus shine kuma ubangijin da ba wanda ya cancanta a bauta wa sai shine al-malik ai al-maliku li jami'il ashiya wanda ya mallaki komai bayan ya mallaka kuma shine mai mulkin kaga mulkin Allah ai bai da kezuwa amma duk wanda ya hau mulki a kamar yau ko ba har yawo har yau takwas ya gama kenuwa ta kare haka wannan da ya raba ma zai yi kenuwa ta shi ma ta kare ko ba haka bane saboda haka kamar yau yayi haka shi ma wallahi zai zama tilka ummatu kare kare zai zama kabaru kada kamar yau ana ta ji ana wai wai yayi wurin da yazo ya dora ya gama yanzu yana nan ya zama labari ya shiga cikin tsofaffi wanda za a ce wannan yayi da baya ciki shi ma wannan din da ya hau yanzu yanzu barin da ake wajen shekara ta biyu aiki in dai Allah ya ara ma lokaci kamar yau ne zaka ga ya tafi to ina tana da wannan tunanin cewa wato ka zo ka yi abin da ya kamata domin kujerar aski dole ka kai wani hau to ba su da wannan tunanin kamar yadda wani makabaci yake cewa idan idan idan mutum ya zama shugaba kansa ake cirewa a samun najasi kuma da yawa za ka gani za ka mutum ana gogoro mai da shi amma in ya zama ya hau wannan kujerar sai manta da kowa sai ran da ya sauka kuma sai a dawo masa da kansa sai ya rika da credit din kuma da ba zai amfani da shi ba to shine almalik mai mulkin da ya ballaci kowa ba wanda ya gagare shi kuma bai da tsiruwa bai da ita al-quddus wanda yake da tsarki shine ai a tsayin kamar da wabu ibn munabbi yake cewa a tsayin shine al-quddus al-malik al-quddus aziz al-hakim ko yawa saboda haka shine wanda yake al-quddus wanda yake mai tsarki Allah madaukakin sarki assalam kuma mai amintar da mutane ga shi mai aminci shi zai yi salamun ya hada madala al-fajr saboda haka wanda yake mai aminci almu'minu kuma mai amintar da mutane ga amincin ga amintarwa almuhaimin wanda ya mallaki kowa da komai ya mamaye komai shine almuhaimin al'aziz kuma wanda yake mabuwayi aljabbar wanda yake tsora wanda ya kare duk wata karaya da zaka samu ta fili ko ta koyi Allah shi yake tsora mutane shine aljabbar almutakabbir wanda kuma yake mai kakaita subhanallahi sarki ya tabbata gare wa'annan sunayen amma yukin kula dangane da abubuwan da suke hada Allah ne da Allah yake wa lillahi da asma'ul husna fa da'uhu biha Allah yana da wasu sunaye ku kira shi da su to sanin wa'annan ma'anoyin yanzu idan ka zo addu'a ko ba ka iya sauran abubuwa ka iya karanta wannan ka hararo ma'anonin ka ce Allah don wannan sunayen naka ka biya mun bukata kaza yayi kawai ka rike ma'anar su ɗaya bayan ɗaya ballan ta in ka san su duka za ka iya zakulo sunan ya Allah dan sunan ka na azizi ka dora ni akan wani domin wani yana so ya fi karfin ka akan haƙƙin ka to sai ka ɗauko al'aziz ya Allah dan sunan ka al-qahharu wani yana so ya fi karfi na Allah kai min maganin sa haka ake yi dan sunan ka al-gaffaru na yi ma laifi Allah ka gafarta min haka ake ɗaukan kowanne suna to shi ne Allah madaukakin sarki yake subhanallahi amma yushrikun ta aya ta karshe هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى na'am يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم Allah ya ce huwa Allah kuma shine dai Allah al-khaliq wanda ya halitta al-bari wanda ya kaji kowa al-musawwir wanda yake suranta mutane huwa alladhi yusawwirukum fil arhami kayfa yasha Allah shi yake suranta ku a cikin mahaifa yadda ya ga dama duk wanda ka gani ana a zaune ba wani dabara ba kai ka ba Allah shawara ba haka yake so ya ganka idan ka kushe to da Allah kake yawa domin ba wanda ya ba Allah shawara cewa ko kai da aka ce ɗanka ne ba kai kace a yi shi kaza ba ko kai da yake ɗanka saboda haka shi ya ga dama yi abin sa haka idan ka kushe to da Allah kai shi za muke bala in ka zo kana neman aure ai a ɗabi'a kana biyu ce akwai da take na tarari akwai artificial abubuwa in bulletin sai kace ba ka san ta saboda ta yi bulletin wannan daidai kai amma ka ce ba na son saboda baka ce to Allah kake wa gode ai ba sai ka faɗa ba ki kawai ba kai ma ba kan mota ba na son saboda ta yi kiba da yawa wani haka ya biyo ta yi kiba da yawa saboda haka me yasa sai ka faɗa kawai ba ku daidaita ba ka nemi wata shi ne kawai mafita an fahimta da kyau ko to huwa Allahul Khaliqul Bari Allah shine wanda ya halitta kuma ya kirkira al-musawwir wanda yake suranta abubuwa lahul asma'ul husna Allah yana da sunaye mafi kyau shi zai yi fa da auhu ya kuro ke bi kaga annabi ya faɗa a hadisin bukhari inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman bi adan illa wahida man ahsaha dakhala aljanna Allah yana da wasu sunaye 99 da dari ba in ka kiyaye su zaka shiga aljanna shine ba wai ana nufin ka fara biya daga Allah zuwa as-sabur ba a al-ihsa malamai sun yi bayani shine na farko ka yi da sunayen cewa na Allah ne na biyu ka iya faɗa daidai almalik ka faɗe shi almalik ar-rahman ka faɗe shi ar-rahman daidai na uku ka san ma'anarsa na huɗu ka iya apply a gurin da ya kamata a sa suna an fahimta da kyau ko yawwa gurin da ya kamata a yi amfani da sunan ka iya amfani da jiki in ka iya wannan za ka shiga aljanna misalin da nake yawan bayarwa ba za ka zo yi mana sallah a tahajjudi ko tarawih ka zo yin alqunutu ka ce Allahumma dammir al-kafarata wal munafiqin Allahumma dammirhum tadbira kuma ka ce ya arhamar rahimin ba daidai bane domin tunda ka ce Allah ya rusa kafirai da munafikai ba ina magana rahama kuwa suna za ka ɗauko wanda yake ya dace da gurin sai ka ce ya ƙauyu ya aji to irin wayan abubuwan su ne da yawa ya kamata mu fahimta kuma in kana yin su za ga Allah yana biya ma bukatunka amma da yawa wato za ka ga musamman alaran mu shi za muka ce a koyi ma'ana mutum zai zo ya haɗa cewa am addu'o'in na ƙarshen an kunu ya ta zubo su kawai ka jera ta faɗa wasu abubuwan wallahi ne wani gurin in ban ka sallah nake in ka faɗa ba na cewa amin shuru nake domin nace amin haddani sai in yi shuru kawai a wuce in ka faɗi gurin da yayi min sai in ce amin saboda haka yana da kyau a kula da irin wayannan abubuwan yana da muhimmanci matuƙa yana da muhimmanci shi za ku ga a lokacin corona ai mun yi wa wasu alaramomi kaɗan ta zoom mun yi wani karatu akan kiyamun ramadan mun yi karatun kiyamun ramadan yana da muhimmanci matuƙa a kiyaye wannan zai taimaka ba wajen gudanar da wato ibada kowace iri amma ba kawai a riƙe abu a haddace a ta zubo shi ba ba san me ake faɗa ba ba daidai ba ne to sai Allah madaukakin sarki yake yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard kaga an buɗe da tasbihi za kuma a rufe da shi Allah madaukakin sarki yake lalle duk abin da ke cikin sammai da kasai suna yawa Allah tasbihi wa huwa al-aziz Allah shine mabuwayi ya fi karfin kowa al-hakim kuma mai hikima ina ga yawan shekaran jiya nace za ka ga da Allah madaukakin sarki ya zo yi bayani akan gado da ya gama bayani a yusi kuma lahu fi auladikum ai da ya gama a ƙarshen ayat cewa inna Allah kana aliman yace Allah yace na raba gadon nan da ilimi na raba shi kuma da hikima dan kan wani akaran ba da mara kunya ya zo yake ba wato ba hikima da za a ba mace kashi ɗaya a ba namiji kashi biyu saboda haka da ilimi ya kai abu na biyu dan kan wasu kawai a yi mutuwa su kyale kayan mutane kayan yara a cewa an an raba gado kai zai rabu ina mamakin wannan karatun a ina aka samu shi wai kai kun fi Allah hikima kenan ya ce shi ne ilimi ne kuma mai hikima kun kira ba wa mutane ba daidai ba ne shi sa duk inda ya zo inna la kana alim duk ayar da ta zo ta kare da wani sunan Allah ko ka zauna kai shiru ka kalli ayoyin ka kalli da yake so ya faɗa a gurin kisa ai wani wajen balaraban kauye shi ba ma da shi bane ya zo wucewa amma ya san larabci manomi zai wuce sai ji wani yana tilawa ya karanta wa sariku wa sarika ta faqdahu aydihuma jaza'an bima na ka bima ka ba na kalan min Allah sai ce wallahu gafurur rahim har ya gare da yace wallahi wannan aya duk da ba haddace ba ni bane to Allah ya ce da farawo namiji da farawo ya mace duk a yanke musu hannu sakamakon abin da suka yi ne kuma narko ne daga Allah sai kuma a ce Allah mai gafara ne mai jin kai ya dawo yake maza malam ka ƙara biya a ne kuma biyawa a haka yake wallahi ba dai yake to ya gyara yake yace ban ne sani ba amma dai ba haka bane a sai da aka gyara ba ka ce wallahu azizun hakim yace yawwa Allah mabuwayi ne kuma mai hikima ne shi yake a yanke hannu don kan wani mara kunya ya ce me yasa wal ko yawwa don kan wani ya zo yawa Allah gyara shi ta yake da ilimin sa da buwaya da yi wannan abu da hikimar sa ko da yake bayan Allah Qur'ani wayannan abubuwan yake bukata mu rika tadabburi akan su ko karatu kake kai kadai akwai gurin da karo kawai in ba gane wa zaka ce da Allah Allah ya ji kan Mal Abdurrahman ne limamin masallacin nan wani lokacin ni mun yayi haka da shi zai mun waya kawai yace wai da Allah yace kaza wuri kaza ni ka fahimta wallahi alazim kawai musamman turorin kasa sai ya dauko yace shi ya duba kaza to amma me ka fahimta sai ce ai ya fahimta da Allah zai ce malamai abin da suke nufi kaza kuma tadabburin ayar kaza wannan shi ne Qur'ani zai ma amfani abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah ya yaje mana amin ma haka na na eh zai iya amma ya tabbatar da cewa sunayen a wato duka ingantattu ya ɗiba ya amfani da su zai iya idan bai san ma'anoni ba kawai yanzu ya ɗauka amma ya sha bamban wanda ya san ma'ana guda ɗaya sunan Allah ɗaya ya sa shi a gurin da ya zaci ya roƙi Allah da shi ya bi shi lafiya eh zai iya zai iya amma ba kamar wanda ya san ma'anonin ba domin mas'aha annabi wanda ya kiyaye su al'insaru don kuma shi ne ba da suka faɗi ya ke imani da su iya faɗa su dai sanin ma'anar su a filayen ɗin cikin da ya kamata wannan shi ne al'insa malaman tauhidi sun kawo da cikin sharhohin da aka yi wasu na Allah wannan shi ya buga shi ko wanda ya yi da shi ya yi kuma kana yin wannan ma za ka ga kai result din za ka rika ganin sa a kusa a kusa ƙwarai kuwa idan mutum yana yi irin wannan zai ka ganin rubutun Allah a kusa a kusa ka ɗau sunan Allah ka ga inda ya kamata wannan ke ku gaskiya Allah ya zata mu dace akwai tambayoyi kamar haka wai malam wai jinsatul istira sai da shekarun mazala sallallahu alaihi wasallam suka ja ya fara yi ba gaskiya bane hasan jinsatul istira har shek ibrahim ne ya kawo a cikin wani littafin sa in ban manta wa tafsiratul anam har in yanzu ya kawo shi a cikin littafin jinsatul istira kawai dai ba dole bane in kai kana da lada an fahimta a ce ku idan ka soka kuma kana da zurbi domin suna annabi simple yawwa saboda haka ba wai shi da annabi ya girma bane ba na zo in ja magana doguwa kamar yadda in ka koma asalin sifati talatin nabi ka duba za ka ga yadda ya kawo shi da fadi ma yi ba bayani a kansa amma ya taƙaice ma ne ka gane cewa hatta wasu daga cikin malaman tijjaniya ma sun kawo saboda haka a cikin littafin ne akwai sannan kuma wai idan kana bin liman da baya yin jisatul istiraha kai kuma kana yi to kai kari a cikin sallah wannan wata fahimta shekul islam ibn tabiya yana da fahimtar cewa idan ko wasu daga cikin malamai suna gani idan liman baya kai ba ke kai ba wasu ka ce ba dalili domin sunna annabi kai lada kake so ka ƙara wa kanka an fahimta da ku kamar yadda ya zo da yi duwa wajen kirtawa sai ka ce ba za ka yi ba kai sai kai abinka ya zo da yi tsabdu ba bai tsora hannu a kirji ba sai sai ka ci saboda haka duk wannan akwai wanda suka kawo wannan amma magana ce ya marjuha ba ita ce mai karfi ba gaskiya magana mai karfi dai abin da kai koyi da annabi za ka samu lada a kanka wallahu a'lam wannan kuma yace Allah ya kara lafiya da nisan kwana a nan bayan da Allah a yi wa masu waya ana cikin karatu magana saboda suna ɗauka ɗaukewa eh suna ɗauke mana hankali gaba ɗaya ba musamman ni wani lokacin hankali na yake bi sai manta ba mai zanci saboda haka ana samun distraction gaskiya ba daidai ba ne a da Allah ya ce wa qala alladhina kafaru la tasma'u li hadha al-qur'ani wal gawdi kar ka fada shi wanda annabi ya zo yana bi qur'ani zai tarka yi oh irin abin nan da ya halarci to idan ka zo ana yi kana waya ko kuna hira ka fada cikin su in ba kai wasa ba kuma sai kun lada zai ka bige da samun alaji Allah ya ce akwai bawo Allah da har yaban majalisin mai mala ya ya zo majalisin ne ya rike bai ga majalisin ne tsaki irin majalisin mu ba Allah da yawan malamai sun gaya mana wannan to kamu ka kuma yanzu ya abata shi ana yaron mu sallah bukata sarki kai sanu sarki ba wai da ba sanu sarki ne yawa saboda haka wannan shi fadakarwar mun gida din ta fare da Allah ya zaka da kai kuma insha Allah za a gyara wannan bayan addu'a da farko Allah ya ba mu nisan kwana da lafiya mai amfani yace a tsayuwar sallah na ga wasu suna sa hannayensu a kan girgin su wasu kuma a kan cikin su bayan da Allah a cikin su wannan annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi kuma ya halatta an yi addu'a a tafa hannaye a fuska kai gaba ɗaya zambayoyin da aka gani rikici ne wannan jami'ar shi kaga kamar yadda yake yadda annaba ne da zuwa salami yake wajen tsora hannu yana da salo koye koye yi kabudu koye wazabu alkabudu shine ba wurin yi ce kabudu ta ba yake haka ba haka ba ba kuma haka ba haka annaba ne da zuwa salami ka ga nan ainihin ne wajen kahon zuciyarka nan ake tsora hannu sai ka rike haka shine kabudu haka kuma wadu alwadu aw yasabbu ko a kama a rufu nan wuyan hannu ko kuma a dora a kai an fahimta da kyau ku amma ba yadda wani zaji ka wani zaji kamar za a dauke shi a hoto ya yi ba daidai ba ne an fahimta da kyau ku ita kuma tambayar ka ta ƙarshe matsala a cikin adab na addu'a duk malamai sun haɗa a kan idan annabi zai addu'a yana daga ni to amma a gurin shafa fuska ne aka yi sabani hadisi daya suke iya kawo wa na sai na Umar da ake cewa ya shi hasan ne bi shawahidi a cikin malamanmu wanda na ga yana inganta hadisin kuma yana malamanmu na na zamani kenan yana yi tibari da shi ne malam Ibrahim da ne amma majoritin malaman gaba ɗaya sun tafi akan cewa wato hadisi ne wanda yake da inganta ba an fahimta da kyau kuma za ku mu a ɗabi'a kusan ka iya cewa ya zama al'ada na zo bayan an yi haka waje an yi haka an shafa ko ina a an fahimta da kyau kullum magana da nake irin wayannan matsalolin da ba su da wani wato nauyi ba matsaloli bane na rigima ko hayaniya ba shi bane an fahimta da kyau ku yawwa wataƙila kai ka fahimci karatun ka ya kai ke yanzu matakin da har za ka yi addu'a ka fahimci daga hannu shi ne ladabin ajiyewa kuma yanzu za mu yi dizin waya kan ba ta da ta dutsen can shi saboda haka wannan ba matsala ce da za a tashi hankali a kanta akwai abubuwan da kai ma ka dadi ka kunta min kabulu fa manna Allahu alayka shi karatu yau da gobe wani da mutane akwai abubuwan da da kana da muguwar fahimta a kansa amma yau da gobe na karatu ya sa ka fahimci to a ba laifi bane to a hankali ake wani abubuwa komai a yi a hankali kawai dai kamar yadda wani malami na yake gaya wani profesa abu kadi Ismail cewa kawai ku karanta eh shi karatu shi ne maganin kowane irin kowace irin matsala saboda ali insan ma'adu ma da ila shi mutum yana gaba da abin da bai sani ba amma idan ya san shi to za ka ba zai gaba da shi ba kai idan ka ga wani yayi wani abu ba gane ba tambaye shi in ba za ka iya tambaye zama to kai tambaya a gurin ɗaya mu karatu a ma bayanin abin da za ka iya gamsuwa da shi ka ɗauka amma dai matsala ta ilimi ba a buƙatar ta bin Allah ba da zargi ba buƙatar hayaniya kawai ne a yi karatu shi ne kawai mu fita mu yi karatu kuma mu yi don Allah kar mu yi don wasu ina yi ne karatu na don kuntata wa wani ko don wani ya ta haushi ba a ibada haka eh ko don jayayya ba haka ake ji ana yi kiri wani da zonka albarka za ga mutum wani ya ji halin kasashe waje ya yi karatu amma yana da a inda yake domin Allah ya kira albarka ka nemi albarka ka yi don Allah Allah ya gani ku yi amalin fa ya Allah wa amalaku wa rasuluhu wal mu'minun ka yi don Allah sai Allah ya sa ma albarka amma ka tsaya ka gawa ko don mutu ko don raina mutane kowa ne iya ba sai kai sai Allah ya sa albarka ya baka wannan shi ne za ku ga magana da Nigeria cewa ni a ɗabi'a ta abin da na ke wasu da gida abin da bai zama wajibi ba ko gani ya yi sabani a kan gaba na yi ba ruwa na da shi duk da dai ba wajibi ba ne ba shi ke amma ya ta tsallake shi ka wuce kawai ka huta domin har yanzu ni abin da na gamsu da shi shi ne Allah ake bauta kuma Allah ake so ya karba duk abin da za ka yi don wani ba shi da amfani don kunta ta wani ko don wani ya ga lafiya ko don suwa da waka yi wani ne ba daidai ba ne in ma ba haka ne ba ba da haka ke kake zuwa makaranta ba wala bara ka dina ana zuwa makaranta ne don a koyo abin da za a ga Allah Allah ne shi kadai kullum magana da muke ko da Allah turan nan ya fara shi kadai fala rabbul ghayru ko siwahu ba wanda ya tantance abota in ba shi ba wannan kulli ne kamata mu gyara Allah mu gyara mu tsaka kafi mai zuwa kamar yadda na faɗa ba na nan insha Allah za mu je za mu je dawa to mu da jihar ne ma daban haka mukan dan jirawa kusan duk karshen shekara ba mun ta ba eh to amma iya satin ne ya shafi juma a tsawon lahadi litinin talata insha Allah za mu yi karatu kamar yadda aka saba daga talata muna da ba Allah muka mutum sarki da sunan kyawawa da tsohon da maɗaukaka Allah ya biya kowa bukatun sa na kai Allah ya zauna da kasar mu lafiya muna roƙon Allah da suna da kyawawa da tsohon da madaukaka waɗanda kai mana biya da alheri na alheri masu neman aiki da sana'u Allah ka tallafa musu muna roƙon Allah da suna da kyawawa da tsohon da madaukaka kun ji rayuwa da talauci da ake ciki Allah ka yaje ka yaye mana muna roƙon Allah da suna da kyawawa iyayen mu da malaman mu da yan ko da suka zama mu yanzu Allah ka san da gaba masu rai kuma Allah ƙara masa lafiya da tsawon kwanan da amfani marasa lafiya mu gida da asibiti Allah ka ba su lafiya mu kuma Allah ka inganta lafiya Allah kara da ba mai duniya da lafiya da abin da ya kuka goma Allah ka iya mu wannan da ka aure a ruwan da da aure ta ko a ga wannan ka shiga da mu ina roƙon Allah ya shine da jawo da so da mafaka Allah ka zama da ka lafiya to ga wannan ma Allah ka shirye Allah Allah ka sanya mu da kai ma duka da Allahumma inna laka wa inna ilaihi raji'un inna wa la ilaha واجعل ولايتنا في من خافك وتقاك واتبع عبادك يا رب العالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين